بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الخامس alhamis to daga cikin jihatin da muke faɗa wannan na biyar kenan
لم يرد في اللغة
a ma yajibu kasru ainihi عينه في الماضي والمضارع والمضارع إلا إلا ثلاثة ثلاثة عشر فعلا wato a cikin larabci gaba ɗaya bai zo ba a cikin luga abinda za ka ga wajibi ne a kasaranci ainihin filin a cikin mali kamar fa'ila kenan wal mudari'i da mulari'i ya fi'ilu kenan نعم sai dai إلا ya- ثلاثة sai dai fi'ilu عشر guda goma sha uku a larabci shine zo da irin wannan نعم fa'ila ya fi'ilu shine zo da wa'annan da suka wannan نعم وهي وثيقة shine kaman wasiƙa bihi ya amince da shi wasiƙa ya siku kaga wasiƙa fa'ila kenan ya siku نعم ووجد عليه ko wajida ya jidu Mhm.
wajida alai ma'anarsa ya yi bakin ciki أي حزنا ya yi bakin ciki kenan.
نعم وورث ya ga المال biyu kya warisa kaga ya risu Mhm.
kaga fa'ila ya fi'ilu kya نعم وورئ عن الشبهات ko wari'a ya yi tsantsani gabarin shi ba نعم wari'a ya ri'u kya نعم وورك ko warika Mhm.
ma'anarsa ya illa za ne ya kashin gida نعم shi ma ya riku
وورم الجرح Ko- ci- ciwo ya kumbura مم.
ya ri- ya rimu kenan نعم ووري المخ wariyar mu ka ce ah, wannan bargo Na'am.
ba taru waje daya نعم أي اكتنزع hayi tana da ya taru
وهو إك عليه ko wa ika alaihi أي أجلى ya yi gaggawa gare shi ne ma'ana wa ika dan نعم ya iko ne shi ma نعم وهو فيك ko أمره fika amrahu نعم أي صادفه موافقا ai ya dace ya dace da lamarin mu wasu yana mai dacewa shine wasu ya da- ya dace ya نعم ya fiko نعم و و ko wa kihala وجهله eh wa kihala ba Na'am.
a ne shi ma ma'anar sa sami'a ne نعم ya ji ya ji magana shine wa kiha ya kihu kenan نعم ووكما ko kuma wa kima ya yi أي bakin ciki تم ya yi bakin ciki ووليا eh, Na'am.
ko kuma waliyal amra وولي الأمر ya ji ya ji in ci lamari وهو ko ميكا kuma wa mika Ai.
ya miko ne نعم ma'anarsa a habba ne ya yi so- ya soyayya نعم duk waɗannan wannan- wannan a cikin lugar larabci wannan guda goma sha uku su ne wanda za mu same shi a fa'ila ya filu نعم amma in ba su ba to duk babu sai dai kuma waɗanda za mu karanta a gaba wanda su kuma suna zuwa da fuska guda biyu su zo da fuskar da kisra kuma su zo da fuska da fata kuma ila yau نعم وورد أحد عشر فعلا sannan fi'ilai guda goma sha hudu sun gangara تكسر عينها في kuma ana العادي kasaranta ainihinta a cikin mali ويجوز الكسر kaso ويجوز الكسر kasra ta halatta Wal kaso da fatu fil fata mudari.
a cikin mulari kuma نعم ya halatta kai kasra ya halatta kai kai rafa وهي فائسة
to shi wannan shine akwai dan duba kadan mm, isa yake نعم ita kuma idan bi isa ne kaga su ne jami'i ba ma magana mularin sa نعم isa a cikin wannan gaskiya akwai dan duba a cikin wannan filin gaskiya نعم to da bi isa da nema kaga ba su da wani mulari su filin ne jami'i ma نعم mu kuma na magana da filin ne wanda aka kawo su ma har suna da fuska guda biyu ma a mularin su ma إيه.
kaga ita bisa ba ta ma da mada mulari نعم.
isa a cikin nan gaskiya akwai dan magana a cikin wata ilan amanin ko dan gyara ne mu kuma sai mun duba mun kasance mai gini amma da bisa ce domin a dan adam kaga wanda ya kawo yana magana da can ai a bi isa ko إيه.
kaga kun haka ne kaga ita mujamila ce ai نعم نعم shine ce bai ba'il mawasi da ko نعم
dole sai mun ƙara duba wannan mun ga yake nufi amma inda fili ne jami inda bai isa ce kaga fili jami ne ko وحسب kuma hasiba Mhm.
kaga shi ma ya tuka biyu hasiba ya hasibu ko ya hasabu نعم haka ban hafi da wasu warin rabu da warshi kowane kaga wannan ya ce Ya, shi ba zan koya ce a ya ce a sabo
وهو بك ko kuma wa bika ma'anarsa ya halaka نعم ya biku ne ya biku ko kuma ya ubaku نعم ko wannan sa zai zuwa haka
نعم ووهمة الهبلاء mai ciki ta yi irin gamba din nan wata ta- ta yi marmarin wani abu نعم to kaga shi ma wahima din nan نعم akwai yahimu akwai yauhamu kuma guda biyu ne نعم ووهر ko صدره wahira sadiro sadiro مم.
ko kuma wajira ma'anarsa ya yi fushi kenan نعم ya ya cika da fushi نعم da shi da wagaran wagaran wagaran da shi ma wannan dai akwai duba saboda an ce wagara ne wagara ai ba shi muke magana muna magana da can fa'ila ne يفعل yaf'ilu yaf'alu يفعل نعم kuma ga ya kawo wagara nan مم.
akwai wagara akwai wa- wagira na wagira ya giru ko yaugaru na'am shi ya kamata Shi ne ya wannan fara.
ɗin kenan, wagira.
eh shi ne wagira ya kamata ya fara eh, ikitansa Eh, iga amma ta- kuma wagaran a ma'ana kuma shi ne ikitansa fi ma wagara.
shine shine ya haifi shi kenan wagaran na'am ta kuma shi a ga wagira wata ya kawo shi kenan amma ba mahallin sa kenan ya kawo shi.
Eh.
eh to wagiran sai dai ko mun duba duba ma'anar amma ba zan iya kawo ma'anar ba amma dai akwai wagira ya giru ya garu kai ko kuma ya giru na'am wanda yake yana da wa'annan mana guda biyu wanda shine babin da muke magana
wa waligal ko kalbu kuma waliga waligar kalu kaga shi ma waliga ai akwai walaga kuma to a walaga ya lagu akwai fataha kenan babin fataha kenan Mm.
fataha ya fito Na'am.
shi wannan akwai shi to ba shi ke magana ba yana magana waliga ya ligu ko kuma yaulagu na'am shi ma akwai shi fuska guda biyu kowanne zai iya zuwa kisra daga ciki ko kisra na'am wa waliha to shi muke magana kare ya yi lallage eh, wa waliha waliha amma Na'am.
ya shiga da abu ya bukaci abu waliha yalihu ko yaulahu na'am wa wahila ko kuma wahila na'am yauhalu ko yahilu na'am amma duk kisra ko fata to fuska guda biyu da raba fihi ma ai yaro rafi ne ma a cikin su na'am wa ya isa minhu wai isa ya yanke wani ne hore shi na'am ya azu ko ya yi kisu na'am wa ya bisa ko ya lugu bisa gusu ne rashe ya bushe na'am shi ma ya yi basu ne ko kuma ya yi bisu na'am yayi bisu eh Na'am.
fuska guda biyu ba na'am
a san wata fuskar ta fi fitowa da wata wata ba za ka da ya ganta amma dai akwai ta tana nan dai a ciki na'am wata ta fi fitowa a wadda za a magana da na'am haka as-sadiq man waligan ma walaga ya fi zuwa Eh.
da yawa an fi zuwa da shi To amma akwai fuskar kuma waliga din kuma ila yau a fi da malam waliga yi duk ma'anar sa yi amma ma'ana iri ɗaya ce walagan da ya yi lalgalin lagi kenan ko waligan ma ya yi lalgalin kenan waligan amma in shi ne ya zo da kisra to shi ne ke da fuska guda biyu ko ya lugu ko ya lagu na'am shi kuma wancan ne fuska ɗaya gare shi walaga ne ya lagu eh eh, wata ne kawai gare shi na'am as-sadisu na shida kaunu thulasi ala wazanin muayyin kasance su lafi a bisa fuska mu'ayyana mu'ayyana min al-awzan daga a wazarar nan da muka faɗa guda shida al-mutaqaddim wanda ya gabata na gaba da fi'ili na- nan da muka faɗa ana fuska shida muka faɗa ko eh to kasance su lafi daga wannan fuskar sama'i bisa baki na'am ba wai kiyasi bane na'am sai ka babu wani wanda zaka je ka duba ka ce a'a kana kallon fi'ili mazi ka kalli fi'ili mazin nan ba tare da ka ji ba ko ka sani ka ce ai fi'ili mazin nan a babun kaza yake babun fa'ala yake ya fa'alu ko babun fa'ala ya fi'lu ko babun kaza ya kaza sama'i ne na'am sai ka ga a ciki ai ba wani doka da muka faɗa kamar yadda zai faɗa a gaba Eh.
ba wata doka da muka faɗa muka ce ma yau idan ka ga kaza
lalle kaza za ka lalle ci. shi sa ma gashi nan yake wala ya tafi fi ma'arifata ala qa'idati saboda ka baya dogaro a cikin sanin sa a bisa wata ka'ida ba wata ka'ida da aka zo ta sama'i ne kowane daga ciki sai da mu ce maka kaza dan babun kaza ne na'am ka rike amma ba wata doka a gaya maka ba ina fata an gane Na.
dan kana tsammanin misalin mun ce a nasara gidan fa'ala ya kulu ne a ce shikenan ai nasaran nan kawai da kallon nasarar ne shikenan mu gane cewa dan gidan fa'ala ya kulu ne a gaya maka maka ce nasara yansuru Mm.
burke a gidan bawon fa'ala yake Mm.
kaga ba wata kenan ba wata ƙa'ida kenan muka gaya maka ba Mm.
saboda haka duk sama'i ne an ji shi ne cewa a wannan gidan yake saboda haka a gaya maka cewa wannan dan wannan gidan ne na'am saboda haka abinda zaka rike ka rike yana wannan gidan na'am gaira annahu yumkinu sai dai cewa yumkinu zai takari takari buhu ko eh kusan tashi zai yiwu limura'at mura'ata hadhihi hadhihi al-dawabi da kiyaye waɗannan dokoki da kuma ai daga an gaya maka an ce fa'ala nasara yansuru a gidan bawon fa'ala yansuru yake a shikenan ka rike ka rike mm duk kuma wanda yake a nan wajen ka zo a gaya maka shi ma aka ce ma a wannan gidan yake shikenan sai ka rike shi na'am sharufa ya shurufu gidan babun ba'ula ne ya fulu shikenan sai ka rike shi a nan wajen a nan gidan yake na'am kuma a gaya ma a ce ma shi lazimi ne shi baya ta'adda sai ka rike na'am kaga shikenan ba wata doka ce muka zo muka ajiye maka ba illa ya kace kan abin da zaka dan kalla ka kaman doka ce shine a gidan babun fata ya tau ai mun faɗa maka mun ce idan ya zama ayin lamun harqiyul aini ne ko kuma harqiyul lami ne to yana daga wannan babu amma kuma ya ƙara gama ya ce maka ba fa kowanne ne da yake da halƙil ainihin yake halƙil lamu sai kuma ka ce masa a nan gidan yake gidan ne ba domin an ga waɗansu wanda suke sharzai kuma waɗanda suke suna da halƙil ainihin amma kuma ba sa gidan kuma kamar a baya ba da ya faɗa ko na'am
kaga ai baya ciki domin ba aini halqil aini bane ko halqil lam bane amma kuma gashi nan Eh.
kamar halaka halaka ai ba ya ga fakkar mace ana amma halaka ya halaku ne ai kaga yana wannan gidan to ya zaka ce wannan kuma kenan sai ka ashe kenan abin da ya gaya maka ko a wannan din ma ba doka ya gaya maka ba a'a ya gaya maka wani abu ne da zaka lura da shi kawai yawa cewa duk wanda ka ganshi halqil aini halqil lami to yana daga wannan babu na'am amma ba wai duk mai halƙil aina halƙil halƙil lami bane zai fada cikin wannan kenan haka shi ba doka bace kenan Eh.
to shine abin da yake son ka kula dan kada ka ji ka ce ya ga ma doka cewa kaza kaza a ganin gida yake duk sama'i ne kawai wala ya kasu alaihi shi na'am wa yajibu fi mura'ati suratul madi ka gani a shikenan kiyaye surar la- mali Wal wal mudari mudari ma'a.
ma dole ka haddace na'am nasara yansuru shikenan nasara ya ake mudari sa yansuru ake yi kamar yadda ka haddace nasara haka yansuru ma dole ka haddace sai sannan sai ka ce to a to shikenan kwasa shi ka ka dora shi a gidan bawan fa'ala da gobe na'am limuhalafati suratul mudadi saboda mai saboda saba sura mulari'i Lil mali.
mali ga mali alwahidi wanda yake guda daya Mm.
a za ka iya samun fa'ala ce kamar nasara fa'ala laraba fa'ala fataha Mm.
to mulari'in su fa a duk sun bambanta daban-daban wannan fa'ala nasara ne amma ya suru kaga fa'ala ya fi'ulu ne Mm.
wancan laraba fa'ala ne amma fa'ala ya fi'ulu ne Mm.
domin laraba ya lirbu kaga ce wannan fa'ala ne fataha amma fataha ya fitahu to a duk mali guda ɗaya ne Na'am.
fa'ala fa'ala ne amma mularin ba Daban.
a ga shi kenan dole ka haddace mali ka haddace mulari wannan fataha, sannan ka ce yawa sannan ka ce wannan suna gidan kaza na'am wa fi ghairihi yace kamar ra'aita wa fi gairi a cikin wani ka kuwa
qura'i ra'i suratul madi suratul mali faqat fakat sai ka kiyaye suran mali kawai daga nan sai mu za ka iya samun mulari a cikin wani na'am li'anna da kulli malin mulari mudari'an domin kowane mali yana da mulari na'am la ta haka libu suratu suratul fi fi wanda sura ba ta saba a cikin sa akwai wanda shi kuma da kai ka samu malin za ka gane mularin domin mularin ba zai da saba da malin ba Mm, kamar sharufa kenan yawwa na'am yawwa na'am da shi ne asabiu na bakwai ما بني من الأفعال abin da aka gina مطلقا daga fi'ilai daga fi'ilai mutlakan للدلالة على الغلبة saboda shirarwa a bisa galaba في a المفاخر cikin mufahara فقياس kiyasu mularihi مهم، مدارئه eh zai zama mulaguwar mularihi kenan نعم kiyasu mularihi مهم، kiyasu Lam.
mularihin sa لما عينه shine kalaman sha'ini idan dai fi'ili ya zo نعم filin kuma da yake nuna cewa mufahara yake nuna a mufahara kuma an samu galaba karin jaya mun yi tserani da wani don ka fi in fi ka ko ka fi ni amma sai na tsere maka Na'am.
kaga na samu galaba akan kenan ko to irin wannan fi'ilin da ake zuwa da shi a irin wannan galaba galibinsa idan ya zo ya su mulari ihilan mu aini in ka zo ainihinsa sai ka lambance shi idan dai an zo da irin wannan wata doka kuma yake son ya gaya maka نعم kan misali ta baka ni ya زيد.
zaidu zaidu ya yi tsere da ni فسبقته kaga mafahara ne ake nema ko Mm.
fasa baqtuhu sai na tsere masa kaga an samu galaba إيه، idan zaka kawo wannan fi'ilin kana son ka nuna cewa na tsere da zaidu sai ka ce ana asbuku فسبقته نعم kaga ba din na yi ainihin kalmar ai إيه، to mulari inda sai ka lamace shi duk inda yake irin wannan haka in dai ka samu galaba akan wani abu to mulari in za a zo a yi to rufuwa za a yi masa sai ka ce asbuku نعم ما لم يكن واوي amma ba القائل sharadi fa muddin dai bai zama wawil fa'i ba أو kalmar ba wawi ba ce au ya أو iya يأتي aini العين أو ko kuma لا.
ya iya lamun ainin sai zama ba ya bace ko kuma lamun sai zama ba ya bace sai da wannan sharadin shine za ka yi wannan ruwa نعم amma idan ya zama ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ne to shi kuma ga wata dokar nan zai gama إيه، فقياس qiyas mulari'i kasru مدارئه aini نعم shi qiyas mulari'in sa shine a kasarance aini نعم kaman kace kaga wasaba نعم kaga wasaba ai fa kalmar sa ai wawi ne ko نعم kaga sharadi na farko ma ya kuma wawi ya fa'i kenan إيه، kaga sai kace wasabtu مم، nayi tse- nayi zabrere ne da shi نعم
ko wasabtu نعم sai na wato na tsere masa wajen zaburan nan kamar na sauri na na abu kenan نعم sai ka ce fa ana asibu نعم a ga nan wajen ki tana bata a ainihin kalmar sai ka masa kira sai ka ce asibu نعم
wa baya a tuhu na yi mu baya a saye ne da shi a أبيته biyu tuhu sai na saye shi فأنا أبيه abu sai ka kisa ka ce a biyu نعم
wa ramai tuhu ورميته na harbe bai na da shi fara mai tuhu sai na Faramaitu.
harbe shi ba ana arbi عليه نعم shi ma nan kisra ne ma dan ita ce ainihin kalmar sai ka mata wannan نعم الحمد لله idan haka yake kowa alhamdulillah